سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما سجرما إيا ينجري sarkin wannan gari mai albarka hanyar kogi wanda take cikin giwa local government limamin gari malaman gari rihinnan gari manya-manyan manoma bayan allah ɗan kasuwa mutanen kirki almajirai manyan 'yan ƙananan-ƙananan su iri na da ‘yan uwanmu maza da mata muna muku sallama ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau alhamis shi daga watan jimada ula bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wacce ta yi daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya na miladiya hudu muka taru a wannan gari mai tarin albarka da wannan fuskoki masu cike da haske da annuri na ni'iman Allah domin mu mahimmanta ranar da aka turo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zuwa ga al'umma ya zuwa ga duniya ya zuwa ga shirya aka kau fitina ne aka saukan ma da mutane abin da yake lafiya kuma gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a bisa kan hanya na na tahowa ta wannan gari kasancewa na farkon wanda ya fata ya zo nan ya taba biyowa wannan gari na yi farin ciki matuka zama daga zariya in na taho iyaka na inda tafiya na yi kan tike kasuwan da'a sai na ga an wuna wuce ta nima ban san ina ne kasuwan da'a ba kimanin shekara kusan 20 da ya wuce haka sannan babban abin da ya ba ni sha'awa na zo sai na gagari da ake kira iyatawa wanda iyatawa alhamdulillahi al'ummanku akwai alkhairi a ciki sosai domin ba na mantawa shi ranar 24 ga watan disamba ta shekara 2007 babban malamin mu shaihinmu babanmu shehu malam ahmadu mukari zaria ya tattara mu da 'ya'yan wancan waje da 'ya'yan wancan waje da 'ya'yan iyatawa ya riƙe hannunmu haka ya ɗora a jirgi ya ce ku tafi makaranta bana mantawa da ɗan uwa malam zakariya ibrahim bana mantawa da ɗan uwa malam isma'il wanda mun je mun saya tara goma da wani abu na dawo amma su suka ɗora gaba wanda yanzu ya dawo a ce al'umma a al'umma ana da malami irin malam zakariya ga yankin nan to ɗaukaka ne ga dukkan al'umma yadda na san shi abokina ne tun daga makarantar secondary haka muka shiga jami'a gani gashi haka muka gama jami'a sannan aka koma digiri na biyu ina nan yana nan haka nan to haka ake ta yi to gaskiya ina muku albishir da babban malami sannan da ɗan uwansa malam Ismail Tamimu Yaro shi ma babban malami ne na alkhairi kuma ina kira ga waɗannan al'umma wannan koyarwar malamin namu wanda yake ƙoƙarin ya mai da wanda ba kowan kowa ba ya zamo ya fi kowan kowa to a riƙe karantarwanta a yi ƙoƙari yara da almadaɗin uwansu da yara matasa maza da mata a riƙe ƙoƙari ana sa su a irin wannan turba ne mai kyau turba ne ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin al'umman gari tana ci gaba ne tana ɗaukaka da 'ya'yanta duk lokacin da aka ce ga wani mutumi ga wani ɗa daga hayin kogi ya zama kaza to in Allah ya soya da sai an taima lokacin da zaka ji sai sunan shi ya mutu amma kayan kogi na ana- yana nan yana tasiri duk kuma alkhairin da ya yi ga al'umman garin yake kawowa to ya kamata mu yi kokari mu riƙe wannan abu na biyu wannan maulidi ne tarin albarka na zo shi sai ya zama na maudu'in da aka bani in yi magana a kan shi daban wanda da ji an gabatar da ni daban ni ma maudu'in da aka bani in yi magana a kan shi sai da muka shiga nan ne sai abin ya faɗo mara yanzu a ai kuma an ce da maudu'i a kan wannan abin ko to amma dai tun da kun jingina mana za mu faɗa abin da Allah ya hore alfarman annabi Muhammad shi idan ka duba abin da ake ce ma mu'amala a musulunci watan alaƙar tsakanin wada da wani kafin nan sai ka tsaya kaga duk addinan da suka gabata za ka ga addinai ne iri iri iri iri kowa da yadda Allah ya yi su amma Allah da ya so ya gyara duniya gaba ɗaya duniya su zama mutanen kirki mutane na ƙwarai sai ya ba su sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin shi shine addinin tsakatsaki za ka ga lokacin da allah subhanahu wata'ala ya turo shi sai ya lizumta mishi wani abu daya me muke so ka zamo ka zamo kai ne kai kafi kowa adalci idan kai kafi kowa adalci to za ka fi kowa iya mu'amala za mu ga alƙur'anin annabi muhammad Allah yana gaya ma sayyiduna Rasulullahi ala lisan sayyidina Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah ka gani annabin Allah ne duk abin da zai yi wahayi ne na Allah zai yake amfani da shi amma sai da Allah ya ce mishi kai adalci akan dukkan abin da za a tura ma domin idan ba kai adalci ba to za ka koma daga bautan Allah ka koma kana bauta ma wani Allah ashe adalci na da girma idan muka tsaya za mu ga menene ake ce ma adalci shi adalci shine wasu kulli shay'in fi mawdi'ihi alla'iqun bihi ka sanya abu a inda ya dace inda kuma ya kamata ko da ranka bai so ran mai kallon ka bai so inda ya dace ka yi adalci sai za ka ga musulunci gaba ɗaya shi addini ne na adalci mu ɗauka tun daga aƙidanmu aƙidanmu mene shi ne a tauhid mene ne tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah da ƙoƙarin tabbatar da la ilaha illallah muhammadun rasulullah idan ka ɗauke mu ka ɗauko yahudawa ka ɗauko mutanen nasara watan kirista ka haɗa muka gani za ka ga mutanen kirista suya suke za ka ga da suka zo sai suka ce da suka zo sai suka kama magana cewa annabi isa Allah ne maryam Allah ne sannan Allah Allah ne ɗaya biyu uku ya zama ɗaya wannan wani irin shi hauka ne sai alƙur'ani yana gaya mana laƙar kafar wallazi na ƙalu inna allaha huwal masihu ibn maryam Allah ya ce waɗanda duk suka ce masifu ibn maryama Allah ne kafirai ne ba su ba rahaman Allah sai Allah ya ƙara zuwa ya ce mana a'a to ai kila wasu ce to ai masihu ne bari mu koma maryam ita ce Allah sai Allah wani kuma na su iya ce a to ai Allah shine Allah amma da maryam dai a ciki sai Allah ya ce to bari in hada in muku kudin gora gaba daya laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu thalatha وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم ألا يا جاي منك جاي مس يا رسول الله duk wanda ya faɗi cewa Allah ɗaya ne Iyatihu ma Allah ne Maryam ma Allah ce Allah ya tsine mishi kuma ya zama da shi kabiri idan har bai bari ba to ina tabbatar muku sai wutan Allah ya kama shi kaga sun yi zalunci a nan ba su adalci ba menene adalcin daidaita sanya abu a inda ya dace kiristoci sun yi kuskure a nan shi yasa za ka ga Allah yana gaya mana mummunan mummunan aƙida mutum ya wayi gari ya ce Allah wai ɗa ne yana da ɗa ko yana da wannan alƙur'ani ya musanta mana wannan shine mafi munin abu alƙur'ani da ya zo yana magana sai yana ga magana ta kaji samawati ya tafattar na minhu watan shakul ardu wata khirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahman abda لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا إله إلا الله Allah yake cewa ga wanda zuye zalunci shi a maganan alkur'ani sunan shi azzalimi duk wanda zai ce Allah ba ɗaya bane ya ƙara mishi wata ko kuma ya ƙara wani a kan shi ya zama azzalimi ya zama azzalimi shi yasa zaka ji cikin suratul luqman Allah yana gaya mana inna shirka la zulmun azim lalle shirka azzalunci ne mai girma kaga ba a samu mene ba adalci shi yasa sai suka kira wannan Allah ya ce sama ta kusa ta tsantsage ta ragargaje ta ragwarware ta fado ƙasa ta daddare ta lalace saboda ne ba saboda komi ba saboda an ce Allah yana da ɗa kaga wannan mummunan zalunci da wannan mutane suka yi kaga sun yi kuskure zo kaga yahudawa ba su fahimci zalunci adalci ba da suka zo yahudawa sai zamana da suka kalla waliyin Allah ya yi musu abu na karama ko kuma ga ra'ayin fahimtar wasu malamai watan annabin Allah Uzayr sai suna cewa wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah sai suka zo suna a'a ai uzairu ma dan Allah ne a'udhu billah a'udhu billah Allah baya da da bayi da mata Allah bai rike kowa ba sai suka faɗi wannan suka su kuma me su ma nan suka zarge suka wuce gona da iri kaga zalunci kala biyu idan ka tsaya kaga alqur'anin annabi Muhammad da aƙidan annabi Muhammad ya yi ke sai ka ga mu tsakatsaki ne da alƙur'ani ya zo zai tabbatar mana da tauhidi ya mana adalci ya koya mana adalci sai ya ce mana mene sai ya ce mana wa mamin ilahin illa ilahun wahid babu wani ubangiji sai Allah kwaya ɗaya tak shi kuma ya cancanta a bauta ma a wani ayan sai ka jina inna ilahukum lawahid إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق shine Allah kwaya ɗaya tattilo wanda shine ubangijin mahuda rana da mafaɗanta ubangijin sama da ƙasa wa huwa allazi fi samai ila wa fil ardi ila shine Allah sama shine Allah ƙasa shi kadai ne kwaya ɗaya sai aka zo ana gaya ma sayyiduna rasulullah ya rasulullah ga ya musu sai ana ce musu to malala yana tambayan Allah ya ne bura mu bauta maka da me zamu yi wannan sai ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ga ya musu ya rasulullah Allah nan kwaya ɗaya ne rak tilo bai haifa ba ballantana a haife shi bai riki mata ba ballantana ya samu ɗa baya buƙatar ɗa baya buƙatar mata baya bukatan taimako wajen kowa domin shine inna Allaha huwar razzaqu zul quwwati matin Allah ya wadata daga barin komi amma kowa da komi yana komawa zuwa gare shi kaga wannan shine adalci adalci a tauhidi ba mu maida Allah ya mun maida shi mun yi mishi kishiya ba ba mu kuma koma da shi baya ba sai muka bar shi a inda ya bar kanshi lam yalid wa lam yulad shi ba a haife shi ba bai kuma haifa ba kuma baya bukatan wa'annan amma duk masu wa'annan kuma gare shi suke komawa kaga wannan adalci na al'umman annabi Muhammad idan ka dawo a cikin mu'amala sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana addinu al-mu'amala addinin musulunci mu'amala ne menene mu'amala ya za ka zauna da ɗan uwanka lafiya ya za ka yi alaƙa da shi babu cuta babu cutarwa ya za ka auri mace kai rai ne guda ɗaya yadda kake rai haka take rai amma ya Allah ya mallaka maka guda hudu duk suna karkashin ka da menene ya mallaka maka wannan da sirri na adalci idan ka dauka sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ga yana gaya mana akan aurai manzo Allah yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukan ku abin tambaya ne akan abin da Allah ya baku kiwo kuma duk abin da Allah ya baka kiwo sai ya tambaya wal imamu ra'in mas'ulun fi ra'iyatihi shugaba duk wanda Allah ya ba shugabanci mai anguwa ne dakace ne sarki ne ciyaman ne gwamna ne shugaban kasa ne sai Allah ya tambaye shi akan jagoranci idan bai adalci tsakanin mutane ba menene adalci tsakanin mutane duk abin da yake daidai ne na kwarai ne ka juri ka ji tsoron Allah ka ije shi a inda ya dace ko da abin baka so sannan ka ije shi a inda ya dace ko da waɗanda suke tare da kai za su bijire maka shine kaji Allah wannan shine adalci a musulunci wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa ya mace ma'aurata za su zo ranar tashin alkiyama abinda zai daidaita tsakaninsu ya kwaci miji a hannun matarsa mata a hannun mijinta shine idan aka samu adalci a tsakaninsu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga yana gaya mana a ayoyi daban-daban Allah ya umurce mu bil qasti watan mu ragamo mutane masu adalci adalci tsakaninmu da iyalanmu adalci tsakaninmu da 'ya'yanmu mata Allah ya baka ya mallaka maka ita ba ya halitta ba halittar ta kai ba dole ne a tsakanin miji da mata a samu rangwami a samu tausayi a samu jin kai a samu saurare da girmama tunani ba namijin kwarai bane in ji sayyidina rasulullah ba mutumin kirki bane a gaban annabi muhammad duk wanda baya iya girmama tunanin matan shi wanda mace za ta yi magana ya ce da Allah gabu da su ai mutane ne ai mata mutanen banza ne za a girmama tunaninsu a'udhu billah sayyiduna rasulullahi ba haka yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mana yake anirun nisaa fi banatihinna mata idan aka je gida kana sarki ne kana menene a waje to in an dawo gida wajen jagoranci a gida kuma da su shugabanni haka annabi Muhammad yake cewa domin su suka zauna da yara su suka san sha'anin al'amura na gida kai uba na ka fita ka nema to ya kamata daga cikin adalci ka tsaya ka saurare su ka ji menene koken su ina ne matsaloli yake ya ya kamata mu yi amma duk mutumin da baya shawara da iyalinsa baya girmama tunanin iyalinsa baya tausayin ƴaƴansa baya girmama ƴan uwansa ba shi daga cikin koyarwan annabi Muhammad ba shi daga cikin al'umman annabi Muhammad domin sallallahu alaihi wa sallam ba haka yake ba wata rana an tambayi ummul mu'minina Aisha Allah ya ƙara mata yarda yaya mu'amalan annabi Muhammad yake a gida tace wallahi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan ya shigo gida ya zauna muna mu'amala da shi sai ka ce ba shi ne a waje ba ka ce wani ɗan yaro ne ke tsakaninmu duk abin da suke yi ta ce yana mana shara yana wanke mana kwanan nakinmu kai ba wannan ba har irin sana'anmu na mata ta ce manzon Allah yakan tsaya ya koya taya mu wannan mu fira ya ji matsalolinmu ya gyara mana komi a wajen shi muke ya karantar da mu addini to yawon Allah kana son annabi Muhammad shin haka kake da iyalinka idan fa ba haka kake ba to wallahi ka san salo in ba haka ba ko zaka so annabi Muhammad amma ba ka tare da annabi Muhammad wannan wajibi ne mu'amala dole ne a gyara sannan ya kace da ƴaƴanka baya yiwuwa a matsayinka ka haifi ƴaƴa kawai tsakaninka da uwa da da daura fuska kada zaki wannan ana magana ka ce ai mu muna nan akan turban mu ka kira ka duniya ta so shi ka so naka duniya ta ki shi wannan kuskure ne shi annabi muhammad cewa ya yi ka so naka ka jawo shi kusa da shi ka tarbiyyantar da shi ka ilmantar da shi ka nuna mishi ganin girman na gaba da shi ya san girman mutanen anguwansu ya san girman yan uwan mahaifinsa ya san girman yayyinsa ya zauna da mutane lafiya ya koyi yada alkhairi a cikin mutane wata rana sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sahabbansa sai wani sahabi nasa ana ce mishi a ƙara'u bin hafi ya zo gabansa sai ga manzon Allah ‘ya'yansa tagwayen nan sun zo guda biyu, ɗaya na zuwa ya zo a guje sai ya riƙa wuyan sayidina Rasulullah wuyan nan mai tarin albarka da kyau ya rungume shi na manzon Allah ya rungume shi wannan ma ya ƙara zuwa ya jidima a cikin manzon Allah ya rungume su sai ya sumbance su yana murmushi a ƙara'u min habis yana can gefe ce haba ya Rasulullah wani irin san ‘ya'ya ne wannan ni ‘ya'yana goma sha ɗaya ban taɓa matsana haka ba kai gashi ka kama haka manzo Allah sai ya yi murmushi ka gani manzo Allah ya yi murmushi saboda me manzo Allah yana cewa idan ma ana rahmatul muhda hadisin imamu hakim yana cewa ni wata rahama ne da aka yi kyauta da ita gaba ɗaya ya zuwa ga al'umma ya ce ai baka sani ba ne ai laisa minna kabirun la yu ila yarhamu safira wa wasagirun la yukirul kabira maza la ce to ka sani ba shi tare da ni kwata kwata duk babba wanda baya jin kankan karami bai tausayin sa haka nan duk dan karamin da baya girmama na gaba da shi ba shi tare da ni saboda Allah tun da kake a duniya ka taba ganin adalci irin wannan babu adali kamar annabi Muhammad kaga wannan shine cikan adalci sai na ƙarami ya ga girman babba babba ya ji tausayin ƙarami wannan a gida haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda za mu yi mu'amala da mutane a waje wata rana hadisi a Bukhari Allah ya ƙara masa yarda an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah a yakunu almu'minu jabanan an tambaye shi ya rasulullahi shin mumini zai iya zama wa matsoraci sarkin tsoro manzo Allah ya ce na'am zai yiwu a yakunu almu'minu kazaban ya rasulullahi shin zai yiwu a samu mumini makaryaci yace la ba ya taba yiwuwa kenan yana daga cikin adalci da iya mu'amala mutum yayi kokari tun yanda kake ka zamo mai gaskiya a al'amarinka ka zamo wanda ka guje ma ƙarya lamarinka gaskiya ne in ayi in an san ka da haka ko da za ka yi bakin jini kai kake tare da annabi Muhammad kuma ka yi ƙoƙarin tarbiyyar ‘ya'yanka da iyalinka domin Allah ya tar ya ya wajabta mana ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara Allah ya gaya mana ku kiyaye kawukan kawunan ku da iyalanku shiga wuta ashe ka ga ba al'amarin ba wai ni in na kiyaye bane ka ce ka bar iyalinka ko oho a'a dole ka yi abin da su ma zai hana su shiga wuta manzo Allah ya ce mumini ba zai taba zama wa mai ƙarya ba ba zai zama mai ƙarya a mu'amala ba ba zai zama mai ƙarya a dukkan ibadarsa ba kaga menene yana daga cikin nau'i na na ƙarya a ibada da rashin adalci kaga mutum ya je idan zai je kasuwa yau za a ci kasuwan galabibawa ko menene zai iya ba da awa goma yana kasuwa amma da an ce ya zo a je ya zuwa sallah to a nan ne za ka gashi tsakanin shi da Allah mu'amalan minti biyar ko minti goma in ma ya wuce haka zai rinka bacin rai liman ya tsananta mana liman ya tsananta mana kaga ya fifanta daga wancan ayan kenan wa idza qamu ila salati qamu kusala yira'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila kaga ya koma daga cikin wa'incan mutanen wanda Allah yana muzabzabi na bai na zalika su ba musulmi ba su ba kafirai ba to ya kamata mu sani Allah zai tambaye mu akan ni'imomin da ya mana Allah ya ce mana summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im ni'iman da Allah ya baka kana zaune a wannan gari na hayin kogi mai albarka ka ci ka sha ka yi noma ka kai kasuwa ka samu taki ka ƙara noma ka yi aure ka hayayyafa duwa ya baka wannan su ya kai Allah ya baka idan baka ji tsoron Allah ka bauta ma Allah ba ka hidimta ma Allah wallahi Allah sai ya maka hisabi sai ya kona ka akan wannan to haka nan iyali su ma lazim a kula musu da irin wannan kaga adalci su sahabban annabi Muhammad akwai yan kasuwa akwai manoma akwai menene amma menene zaka ga yanda suke ba kansu lokaci suke mu'amala da Allah da da da rayuwarsu haka nan in sun kama bautan Allah ce za ka gansu a kasuwa suna cin kasuwan ko'ina amma idan suka dawo hanyar bautan Allah kai ka rantse kamar ya kace ba su taba sanin inda kasuwa take ba to ashe ya zama na dole saboda ka yi adalci Allah ya umurce mu mu yi adalci adalci a cikin zance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umurtan mu ya ce mana a wani hadisi na shi mai girma ya ce alaikum bil kadhib alaikum bil alaikum bis sidq fala yazal al abd yasduq wa yataharra sidq hatta yuktabu inda Allah siddiqa manzo Allah ya ce na hore ku ku rinka yawaita gaskiya ku yawaita gaskiya mutum ba zai guce ba ko duk aikin shi da maganar shi da mu'amalar shi yana yin gaskiya har sai Allah ya sa mala'iku sun rubuta a sama kai ai wane ne gaskiya ne sai mala'iku sun gama shaidawa sannan mutanen ƙasa sai su fara gane a ashe wane mai gaskiya ne kai ai wane ko akwai shi da gaskiya ai wane ka sai Allah ya ce mala'iku na me kuka ji suna faɗi sai ya ubangiji ka fi mu sani amma suna cewa baron ka yana haka ne haka suke mutanen gari suke mutanen kirki suke mas ce to ku shaida na ba shi rahama na ya samu rahaman Allah sai gaskiya babban abu ne Allah ya umurce mu mu yi adalci haka nan manzon Allah yana gaya mana iyyakum wal kadhiba wala yazal wa innal kadhiba yahdi ila al fujur wala yazal al abd yakdhib wa yataharra al kadhiba hatta yuktabu inda Allah kazzaba ku ne santi ƙarya ku guji ƙarya domin ƙarya yana shiryatarwa ya zuwa fajirci mutum ka ganshi yana sallah yana komi amma ya zama fajiri ya zama mutumin banza a wajen Allah saboda yawaita ƙarya manzo Allah ya ce mana mutum ba zai gushe ba yana ƙarya sai an rubuta mala'iku sun je sun gaya ma Allah wani makasdun mala'ikun sama sai sun shaida wani makaryaci ne sannan mutanen ƙasa za su fara cewa kai a ce wani makaryaci ne to ya kamata sannan isa wannan su rubuta ƙarshen shi kuma manzo Allah ya ce ƙarya yana kai mutum ya zuwa gidan wutan jahannama ya ku bayin Allah mu yi adalci mu kyautata harsunan mu duk abin da zamu faɗi mu kiyaye mu'amalan mu haka nan mu'amalan ka da kuɗi duk yadda za ka yi a nomanka a menene kake yi ka yi ƙoƙari ka kiyaye halal domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bihi duk jikin da ya ci ya sha ya ƙoshi mu'amalan da ta sa aka ci aka sha aka ƙoshi aka yi kiba da kuɗin wuta da kuɗin haramun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani dacewa da wani face wutan jahannama to ya kamata bayin Allah mu kiyaye wannan tun daga abin da muke nomawa da abin da muke siyarwa da yadda kake zuwa kasuwa kasuwa wani waje ne akwai alkhairi akwai shedanci a ciki ka zo a sai kayanka kaza ai maka riba na shigan na shigan sauri ko na abin da zai sanya ka kaje ka saba ma Allah ka shiga a ciki ya zama da kuma haramun ya shiga ciki ya kamata mu ji tsoron Allah manzon Allah ya hana mu cin riba Allah ya ce a abu biyu na kulla sai na yi yaƙi da bawa ba kifa gani menene Allah ya ce a kan riba fa in lam ta'amalu bi khairin in ba ku kun kiyaye riba ba ta'amalu bi harbin min Allah wa rasulih ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji riba menene riba tsarin kuɗi kan kuɗi misali an zo wajen ka kai da kila sarkin noman garin nan sai maka da Allah an zo ne a haji malam wani yau kaga tun da yanzu muna kusan kan kaka ne yanzu ina neman ka bani naira dubu goma amma in Allah ya kai mu kan kaka zan dawo maka da naira dubu goma sha ɗaya wannan naira dubu goma naira ɗaya dubu ɗaya da aka ƙara haramun in ta fi shi ta cutan Allah in ta fi shi ta cutan Allah to ya kamata mu kiyaye a cikin kayayyakin al'amuranmu da wannan sannan mu'amala ta kulluna mu'amala ya nuna mana har zamantakewa tsakaninmu da al'umman da muke zaune da su ba dole bane ya zama na a cikin duk al'umman da suke zaune ga musulmi za ka iya zama da waɗanda ba musulmi ba Allah yana gaya mana a cikin alƙur'ani wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa Allah ya ce mana kada ya zamana lura da cewa kuna ganin wai mutane wasu ba musulmi ba ne ku ce ba za ku musu adalci ba ku zalunce su har in kun zalunce su su ma sai Allah ya muku hisabi da su sai ya saka musu ranar tashin alkiyama subhanallah zuwan musulunci ya haramta ka zalunci dan uwanka musulmi ya haramta masa ka zalunci wanda ma ba musulmi ba an haramta masa ka zalunce shi ko kirista ka zalunta a musulunci sai Allah ya tsare ka yi maka hisabi ranar tashin alkiyama sai ya ɗiba aikinka na lada ya san ya sarya da shi domin kafiri ba zai shiga aljanna ba dan kuma kafin ya zai ya kare a ɗiba zunubin shi a ɗaura ba mutum to ya ku bayan Allah mu guji zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoratar da mu akan zalunci daga cikin mu'amala Allah ya gaya mana inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin duk azzalimi Allah baya shiryatar da shi Allah bai sanya musu shari'a to ya ku bayan Allah mu guji zalunci a mu'amalan mu mu guji zalunci a zantuttukan mu mu guji zalunci a ibadan mu yana daga cikin zalunci kaga mutum in yaje zai sallah ko zai bauta ma Allah tsakanin shi da Allah shi kadai sai ka same shi yana bauta ma Allah da kyau yana bauta ma Allah kai in shi kadai ne yana bauta ma Allah wata wata ga yana kaji ga yana in sallah ne far a ja ta yanda aka so amma da ya zo za a ci kasuwa ne ko ya zo gaban mutanen gari in ya dinga musu kakale yana wannan yana wannan saboda a ce kai ai wani malami ne shi ma wannan zalunci ne ba adalci ba ne ka zalunci Allah duk ko wanda ya zalunci Allah makoman shi sai Allah ya ɗanɗana musu azaba na kuma yin Allah mu ji tsoron Allah dukan mu sai Allah ya mana hisabi Allah ya ce sai ya tambaye mu a dukkan ni'imar da ya mana sun malakus alunna yau na izin anin na'im ganin da kake yi ka biya kuɗi ne Allah ya baka sai Allah ya maka hisabi a kan shi jin da kake yi biyan kuɗi ka yi sai Allah ya maka hisabi baka duba a anguwanku ko kuma a garinku ba makafi nawa ka gani da za su mallaki duniya a ce su kawo duniyan nan a dawo musu da idonsu za su bayar masu kunni nawa ka ga kaga sun rasa da za su mallaki duniya a ce su kawo duniyan nan a dawo da jin nan za su bayar guragu nawa ka gani sai Allah ya barka da ji da gani da kafa da hankali da tunani da kaiwa da dawowa ko dan me ba za ka bauta ma Allah da kyau ba ya kamata mu ji tsoron Allah Allah ya ce mana fa akwai ran da zai tambayi gabobin mu yau mata shadu alaihim an sunatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun har sai da ya zama da mutane su zo su rinka qalu lima shahidtum alaina qalu antaqama Allahu alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un Allah yana gaya mana akwai ranar da zan zo zan rinka tambayan baki ya magana baki ba zai magana ba gaɓaɓun hannu su magana na gwiwa su magana duk inda ba a kan mutane su rinka tambaya me yasa kuke magana magana ku bari baki ya magana Allah ce ba na so yayi don makaryaci ne wa'annan gaɓaɓin duk abin da aka yi da su na alkhairi sai sun faɗa duk abin da aka yi da su na banza sai sun faɗa to ya kamata bayan Allah mu ji tsoron Allah mu gyara mu'amalan mu ga Allah mu gyara mu'amalan mu da iyalin mu a kyautata ma iyali a yi ƙoƙari ko yaya ne ka ilmantar da iyalinka idan kai ba malami ba ne kai ba ka da ilimi to yi ƙoƙari ka samu wanda ka natsu da shi ka natsu da hankalin shi wanda ko mace wanda take da hankali ka tura iyalin nan ta je a koya mata addini domin idan ba a koya mata addini ba to ranar tashin alkiyama ba za ta ci kwalanka a gaban ubangiji kaga ba ka da mafita ko ya kamata in ka gama za ka iya wannan ba a makwabtanka akwai wata yarinya da ta ɗan iya karatun addini ko yaya ne roƙi mahaifinta ɗauke ta tafiyar gidanku ta rinka koya musu ko yaya ne ta koya mata fatiha ta koya mata tsarki ta koya mata ayan da ake alola a bauta ma Allah ta yi shedin ta yi belin ɗinka a gaban Allah duka duka ɗan abin da za ka ba ta bauta ka karya karya ba in kuna da makaranta aka samu yi kokari ko ba komi sanya ta ko na awa ɗaya ne in kana ganin kai baka da yarda ne je ka rinka bibiya kana ganin shin me take yi ana koya musu domin da ka bar ta ta je a koya mata addini ta tsira ranar tashin alkiyama ta tsira ranar tashin alkiyama ya fi alkhairi a gare ka so duhu da ka bar ta ta jahilcin addini guda ɗaya ta ce ta riƙe wuyanka ta hisabi a gaban Allah ya su bayan Allah ku ji tsoron Allah da yawan mu mutanen mu muna barin iyalin mu kaga mutum ne kokari a waje amma wallahi alazim iyalin shi yanda za ta tsarkin raina ba ba ta sani ba ba ta san komai ba kai ba ka iya sani ita ma ba ta sani ba ba hujja bane Allah ya yi ka da ranka da lafiyanka ku dinnan mutane ne na marjin zazzab halartar zazzauko a ka'idan malamai na tarihin ilimi babu jahili a yankin ko ta ina za ka samu malamai to ya ku bayin Allah mu yi kokari mu rike wannan amma wannan ba ina ma wai da awan cewa bane a'a ku sako ku turo matan ku da wane ne kawai wani ya zo muku da dan yankakken wandon shi da dan fitsaran yangemin shi sai muku ai shi ustaz ne ku sarkako su ku zo a'a ba haka nake muku ba ba shi nake muku ba wannan hayaniya ne da shirme daga cikin ƴaƴanku ku ɗauke su ku kai su cikin gari a ilmantar da su su zo su ilmantar da ku sai su zama muku kariya sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadisi a cikin sunan turmudi ya tabbata a gare shi yace ranar tashin alkiyama ranar da tsanani zai tsanani na azaba annabawa kowa ya shiga ta halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duka halitta an firgita an ga yadda za a yi yanzu Allah ya ce ana zaune kawai sai a ga waɗansu irin mutane suna ɓullowa su a kansu kan ne aka yi musu da zina tashi zinari mala'iku yadda ‘yan agaji ke raka mutane haka mala'iku ke raka su su zo filin aljanna su ba su na fi ake hisabin ba duk tsananin ba su sani ba su zo suna wannan mala'iku su rinka ya rasu ya ubangiji wannan waɗansu irin annabawa ne daga cikin al'ummatai Allah ce ba annabawa ba ne daga cikin al'umman annabi Muhammad ne. To me suka yi Allah aka yi musa ta ce a'a ba ku gane su ba ai wannan su ne mahaddata alƙur'ani wanda suka yi aiki da alƙur'ani idan suka zo za su wuce sai su tsaya suna kallon mutane in suka kalla sa ubangiji ce ma mala'iku ku tambaye su me suke bukata sai su ce ubangiji muna neman muna neman ceton iyayenmu ne Allah ya ce a nemo masa iyayensa. sai mene ina neman ceton ‘ya'yana ne Allah ce su karkato ‘ya'yan, ina ne ke nema ina neman ƙarni duk wanda yake nema sai an bashi daga nan sai a ce musu su shige aljanna. Shi na imamu shaƙubi ke gaya mana, fa ya ayyuhal ƙari da hu mutamassikan, mutillan lahu fi kulli halin mubajjila, هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من الفات والحلى فما ظنكم بالنسل عند جزائه اولئك اهل الله وصفوه الملا وللبر والاحسان والصبر والتقى هم بها جاء القران مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بانفاسها الحلى كتب الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقم القران عذبا وسلسلا kagani mahaddata alkur'ani ke samun irin wannan to sai in baka zama mahaddatin alkur'ani ba sai mahaifinka bai zama ba yi kokari ɗanka ya zama in ɗanka jawo jikanka ya zama ɗauke shi kai shi a garin nan yanzu nake faɗin muku abokai abokai na ne tare muke da su wallahi haddan alkur'ani ya kai mu ƙasar misira duk wannan uban shekarun abinda muka yi kenan kuma ya zai sa ba za a yi ba za a yi wannan ba a ci gaba da wannan alkhairi ne a ci gaba da wannan wannan fitira ne tsakanin ɗan adam da wutan Allah ya ku bayin Allah mu yi kokari duk yadda za a yi ƴaƴan mu maza da mata ba ci ba gani ka yarda in ana iyawa ka zauna da riga ɗaya ka samu abin da zaka ci in Allah ya rufa maka a ka samu sutura ka samu abinci babu abin da ya kamata ka yi irin ilmantar da zuriyanka ilmantar da zuriyanka babu abin da za ka yi musu wanda ya kai wannan domin shi ne gadon annabi muhammad ka tafi ka bar musu abin da ya fi komi amma ka zauna ka tara duniya da abin da duk duniya ta mallaka ɗanka jahili ko ƴarka jahila ko gidanka ba malamin addini wannan gidan ya tashi aiki ba a lissafi da shi Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yake duk gidan da babu mahaddacin alkur'ani ko makarantun alkur'ani Maza Allah ce rusasshen gida kenan wanda Allah baya baya baya ju waiwayawa ya zuwa gare shi to ya ku bayin Allah akwai makarantu iri iri mu yi kokari a ɗiba yara ko a nan ko a can a kanki wallahi ka zauna da riga ɗaya ɗanka ya zama ya yi ilimi ya zama alkhairin duniya da lahira ya fi maka duniya da abin da duniya ke ciki ya fi maka ka mallake ta ya ku bayan Allah wannan janibin ƴaƴa sannan janibin mu'amala da al'umma yadda za ka zauna da su lafiya sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har ya ƙara rayuwarsa ya koma ga Allah ba a taɓa samun mutum musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ya zo ya faɗa abin nunan abu akan sayyiduna rasulullahi wata rana sallallahu alaihi wa sallam yana matsayin shi na shugaban duniya da lahira yana waban an kawo kayan ganima sai ya ɗauka ya ba wannan ya ba wannan wani mutumi sai ya zo yana zuwa ya riƙi mayafi shi ta baya ya ci kika yi bala rasulullah har sai da mayafin ya mishi tabo a nan yana waigo ya ce a watsini min malin nafin nabi a wata ka ya rasulullah ba ni dukiyar da Allah ya bani yanzu Allah ya waigo ya kalle shi bai ba shi ya ije mar ba ba siyayya ya yi masa ba ba komi ba haka kawai yanzu Allah ya goya kalle shi bai wai goya kalle shi yaya kake gani idan sarkin garin mu ne ma me kake tunani ba dawa ko kuma limamin garin nan ya kake ganin zai kare da yan agaji to yanzu Allah shi shugaban duniya da lahira wanda shi yana tafe ne wal mala'ikatu tubau mala'iku kamar estas amma wai goya ya kalle shi ya murmushi sai mu fito da ka sabawan Allah maza Allah ya ɗauka ya ba shi abin da yake so sai shi ke nan ya ce eh na gode ya ce to ni ma na gode kaga hakuri irin ta annabi Muhammad kaga hakuri irin ta sayyidina rasulullahi sannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanda za ka ga yake mu'amalan shi akan yi mishi abu na tayar da hankali wata rana an zo a matsayin shi na tagora aka zo yana rabon ganima ya ɗauko ya ba mutanen makka ya ƙara ma mutanen makka saboda sun bar iyali da dukiya da komi sun taho ba su da komi ya ƙara ba su sai ya ɗibo kuma ya ba su sau uku sai ya ba mutanen madina sau biyu sai mutane suka fara surutu ana guna guni an yi na fitin ta ƴan uwan shi na kaza zo Allah ya ce la ilaha illallah duniya ta zo min da ƙawanta da komi na kalle ta na ga ta fi komi ƙazanta an ce in yadda in zama ni ne wanda ya fi kowa dukiya a duniya na gaba ta ita nake yi ba yanzu Allah ya hau mun bari ya hudu ba sai ya ku mutanen Madina ya ku mutanen Makka yanzu shin mutanen Madina ba ku yadda da rabon da Allah ya muku ba ya bar mutanen Makka haramin Ka'aba ya ba saukar da Alƙur'ani a sanye komi amma sai da Allah ya ɗauko Alƙur'ani ya dawo da shi Makka ya ɗauko annabi Muhammad ya dawo da shi maka sun ba kwa iya haƙura in raba duniya gaba ɗaya mutanen maka su da shi ko ku tafi da annabi Muhammad bai fi muku wannan ba mutanen maka suka kama kuka suna ya rabina bi kismatika ya rasulullah rabina bi kismatika kaga ne haƙuri haƙuri wanda ake bukata jagora yayi baya yiwuwa kana shugabanci ko da ko shugabanci ne na tsaya daga nan ina zuwa ka ce ba za ka haƙuri da mutane ba yin ta yin haƙuri to ba wakilin annabi muhammad ba ne kai sayyidina rasulullah ya yi haƙuri ya kamata a mu'amalanka dole ne a samu irin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam a mu'amalansa babu irin abin da ba a yi masa ba sallallahu alaihi wa sallam ya kai ma har waɗanda ba musulmi ba saboda tsaban mu'amalan shi ya rasu barkon da ke da gare shi yanzu Allah ya ɗauka ya kai ma bayan da jingina yana wajen jingina saboda menene ya nuna maka zaman lafiya ya koya wani alaƙan zaman lafiya da juna da shoronsu kaga ashe muna buƙatuwa ya zuwa musan yadda mu'amala take a addinin musulunci haƙuri da al'umma haƙuri da dukkan sauran bayin Allah haƙuri da ibada tsakaninka da Allah wannan shi ne abin da za mu taɓa min janibin mu'amala idan muka koma min janibin maudu'i da aka ce mu yi magana a kan shi makwabtaka shi makwabci a musulunci idan ka tsaya ka kalli yadda malamai suke cewa shi ne mutumin da za ka zo ka kalli ɗan'uwanku ka ce ɓarayin da ya shafi gabas ka kirga gida arba'in kudu arba'in arewa arba'in yamma arba'in duk wanda ka kirga daga gida arba'in sunan shi makwabcinka akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin makwabci akwai haƙƙin addinin Allah a kanka duk haka ya wajaba ga mutum ya inganta alaƙa mai kyawu tsakaninsa da makwabcinsa domin Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya gaya mana a cikin alƙur'ani da ya ce wa atu hazal qurba haqqahu wal miskin a wata ayan sai da Allah ya ce wal jari bil qurba da ma'abocin makwabci ma'abocin kusanci a gare ka don haka babu yadda za a yi kana matsayin ka na musulmi har wanda ba musulmi ba in yi mu'amala da kai ya kamata ya koyi musulunci a wajenka wajen kyautatawa tsakaninka da makwabcinka babu mummunan kulli babu gaba babu yaudara za ka gani 'ya'yanka suna wani abin da za su cuci ka yi shiru kamar yadda shi ma ba zai ga 'ya'yanka suna wani abin da za su cutu ya yi shiru ba ya waje ba mutum ya kula da haƙƙin makwabtakar shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana ma zala jibril yushini bil jar hatta zanantu annahu sayarisu kaga Allah ya ce ban gushe ba jibril yana ta ce min ka kula da makwabci ka kula da haƙƙin makwabtaka ka kula da haƙƙin makwamtaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce har sai da ne zaton idan mutum ya ya rasu in aka zo raba gadon shi za a ce to a fitar da na makwabta saboda tsaban kulawa da haƙƙinsu da kuma zaman lafiya da su da kyautata musu domin abin da ke faruwa makwabci zai yi ma ɗan uwan shi makwabci shaida ranar tashin alkiyama kaga idan ba ka da kyakkyawan alaƙa a tsakaninka da shi kenan me zai faru tsakaninku mummunan abu shi ya sa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaman sira suna riwaito mana wani ba yahuda ya yi makwabtaka da annabi muhammad da ya zo ya makwabtaka da shi sai ya zama na kullum shi aiki shi kenan duk abu mai cuta ya ɗibo shara ne ya ɗibo haya duk wani abu mai cutarwa sai ya zo ya zuba a ƙofar gidan annabi muhammad yanzu allah in ya zo shi kuma kullum aikin shi kwashewa ya kawar bai taɓa ɗaukar tsinci ya ce bari ya mayar a barayin shi ba wata rana sai manzo Allah ya wayi gari sai ya ga an kwana ɗaya biyu uku ba a zuba shara ba sai ya tambaya sai ce wai bawan Allah nan lafiya kuwa sai ya rasu lallai rabu da shi shashashen banza ai ba yi da lafiya ne ga can yana yi irin wa masu alasa ya mutu ɗin nan ma suna yi suna ce manzon Allah zai ce amin mu manzo Allah sai shiru sai ce ku tashi mu je mu gaishe shi ya rasu da layuwa ne kafiri ne kuma ga abin da yake maka ce mu je mu gaishe shi muna suna zuwa ya zo yana zuwa ya ga manzon Allah jikin shi ya ta rawa ya ta rawa manzon Allah ce na zo in gaishe ka ne ashe ba ka da lafiya ne ka an yara mu da ganin an zo an wannan ne shi ya sai ya ji kunya sai da manzon Allah ya fito ya samu sauki sai ya fito zai ce Muhammadu na zo wajen ka ne wajen Allah kai wannan addinin naka haka ya umarce ka da kyautata mu makwabci yanzu Allah ya ce ai Allah ya umarce ni da fiye da haka ma sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi to ya kuke gani bayan Allah da manzon Allah ya kuntata ma wannan zai karɓa musulunci wata rana wani sahabi wani daga cikin mutanen makwabtan shi a mutanen Madina ya yi alkawari wallahi yau sai na kashe Muhammadu duk yadda za a yi sai na kashe shi da ya zo sai ya samu kuskure sayidu na rasulullahi ya shiga gida sai sahabbai suka fahimci ga fa abin da ya zo da shi ai nan da nan aka kama shi wannan ya tafi wuyan wannan ya wannan kafin sayidu na umaru ya zo ma suka yi maza maza aka ɗaɗɗaure shi a garin masallaci daman gashi ya shahara da zafi da ɓatanci ga manzon Allah aka ɗaure shi a masallaci ya kwana da wahala filin da safe din sai na Umar ana buɗe takobi yau wani manzon Allah zai fara cewa in gama da shi ina fitowa sallan subahi aka ce ya rasulullahi ai yau Allah ya ce maka mun kama maka sai me kuka kama mun makwabcin nan naka ba ya ta so ka san kadan yau kace ka zo ya ce shi din ya ce eh to ina ina aka ce ai ga idan an daure shi ga idan a cikin so ka gan shi ina zuwa manzo Allah ya gan shi a daure a cikin masallaci ko ta ina a'a manzo Allah ya ce to shi ne wannan ya ce eh shi kuma yana kallon manzon Allah sai ce da ya kalli kayan na Umar sai ce Umar bin Khattab ka ba shi abin karyawa ko ya karya sai ce ya wani irin magana ne kuma ya Rasulullah Manzon Allah sai ƙara kallon wannan sai ce ka zo mishi da ruwa ya sha su waɗanda suka fi ta kalkalewa a fasa su cika da shi Manzon Allah ce kun wai kun ba shi ruwa ya sha aka kama wani shi ne fa wanda muke gaya maka ya ce shi ne ɗin kuma shi ne nake tambaya a kan shi suka ce ya ce ku kwance wannan kwance shi nan kwance shi nan sai ka yi ta kun kwance shi ce kun ba shi ruwa aka ce to a nemo haka nan to wai yana nufin za a ba shi ruwan nan ne ana ba shi yanzu ana ce sha ruwa ya sha ruwa aka yi min wannan ya ce to ya haƙuri je ka abinka na ya fi maka na ya fi maka sai ka abinka bawan Allah nan ya tafi ya tafi ya nisa sai ya shuyo wani wani irin mutum ne ni da na shekara kaza ina zagin shi ina walakanta shi kuma ga shi yanzu ya samu daman da zai iya yin min abin da ya ga dama amma ya min irin wannan sai ya dawo sai me ya dawo da kai ya ce ya rasulullah na zo in tambaye ka ne wancin da gaske Allah ne ya aiko ka da wannan wai manzo Allah ce Allah ne ya aiko ni da shi haka addinin naka yake eh me ake faɗi manzo Allah ce ka ce la ilaha illallah Muhammadu ita la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kyautata ma makoci sai ga shi ya wayi na daga cikin manyan sahabban annabi Muhammad zurriyar shi da kowa ya inganta ya iya imanin shi ya inganta to sai da na Rasulullah haka ya zauna in kana son annabi Muhammad ka sifanta da aikin annabi Muhammad kuma ba ya yiwuwa kai ta da'awar son annabi Muhammad amma ba ta kamantuwa da ɗabi'an annabi Muhammad ya kamata mu kyautata ma makwabta ba alkhairi ba ne ka ga ɗan makwabcinka zai yi abin da ba daidai ba sai shiru a duk da yanzu lalacewan mu'amala irin na mutanenmu wanda da za ka ga mutum baya iya maɗan shi kayan sallah bai maɗan makwabci shi ba za ka ga mutum baya iya yin alkhairi bai yi maɗan makwabci shi ba ballantana ɗan uwa ɗan uwa wannan ba a magana wajibinsa ne amma yanzu sai ka rinka gani kawai a gidan ma wani sai a kai ma yan ƴaƴan taki shi kawai da ya haifa amma ƴaƴan ɗan shi ɗan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya in suna iyawa su tafi tsirara wannan ba ɗabi'an annabi Muhammad bane ba koyarwar annabi Muhammad bane manzon Allah yana cewa yana innama ana rahmatun muhda ni rahaman Allah ne da Allah ya kyauta da shi kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai da aljani makwabci shi sai da ya tausaya mata wata rana ya tashi yana sallah yanzu Allah ya tarce mana a hadisi duk mutum in ya tashi yana sallah Allah ya kan wasu ta mishi zai kaga an saba an jarrabe shi da wani shaidani ya zo ya rinka sa mishi wasu wafi yanzu Allah ce ni Allah ya ce mutum na gama da nawa shaidan din wata rana ya zo yana mar shaidanci yana mar yawo da hankali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai arab sai ya kama shaidan din cikin dare sai ya daure shi ya ce na daure shi na daure shi sai na ce Allah kai mu gobe mutane su taru sai in nuna musu ga shekan ɗin da yake min yawo da hankali shine wanda yake makwabci na ga hiran ya ce har na tafi na je na bar shi a ɗaure sai na tuna addu'an ɗan uwana annabi Sulaiman da Allah ya ce wa sakharna lahu riha tajri bi amrihi rifa'an haythu asab والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da na tuna da haka sai na tuyo sai na dawo daga baya sai na tuna cewa ai wannan shi ma yana da alaman haƙƙin makwabtaka ga kuma addu'an da annabin Allah annabi Sulaiman ya yi kada Allah ka ƙara hore ma wani ɗan adam aljannu kamana manzo Allah ya ce sai na zo sai na warware shi sai na warware shi ne ma wannan aljannin afuwa ya tafi sai ɗan uwa idan muka duba musulunci shine mu'amala sannan makwabtaka yana da girma a wajen Allah ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara mu'amalan mu wajen alaƙan mu da Allah alaƙan mu da bayin Allah alaƙan mu kuma da dukkan waɗanda ko da ba musulmi ba domin mu samar da zaman lafiya a ƙasar mu mu samar da zaman lafiya bisa arziki da bunƙasa ilimi ya hauhawa ya ci gaba da al'ummar mu ya ciyar gaba da al'ummar mu dole ne mu yi ƙoƙari mu sanya haka adalci ya fi komi daɗi a cikin al'umma sannan kuma alaƙar makwabta dole ne mu kula da haƙƙin makwabtaka domin alƙur'ani ya kula da shi sayyiduna rasulullah ya faɗa sannan ya aikata sannan bayan Allah ma haka suka kasance wata rana maulana shekul islam ko sa'adatul anam maulana shekul ibrahim iyas yana da wani babban mutumi shi kullum Fisho Ibrahim yana ƙarami aiki shi kenan mummunan abu a gare shi. ba irin abin da ya yi ba domin ya hallaka shekul islam shekul islam yana ta kauce mishi yana addu'ar shiriya Allah ya ba wannan shiriya wata rana sai mutumin ya rasu yana rasuwa sai mutane suka zo a kuce aka ce ai maulana ai alhamdulillah ai wani ya rasu yana yin haka sai suka ga ya dan kafa kan shi ya shiru sai ya saukar da kanshi sai ce alhamdulillah sai suna ta murna yawwa ai shi ma ya ce alhamdulillah tun da ya rasu sai ya ce a'a ku dakata alhamdulillahi ina ya sha bamban da taku ni na wata aka faɗa haka na ɗaga kai ne na yi yawo a cikin malakutun Allah in gani wai shin a zuciya a alaƙa ta ruhi shin ina kuna taɓa ƙullin wannan bawan Allah koda da sau ɗaya a duk cutar da ni da yayi duk cutar da ni da yayi na taɓa mummunan abu da shi a matsayin shi na makwarci na ya ce sai Allah ya nuna min ban taɓa cutar da shi ba shi ne kuka ji na ce alhamdulillah ba tun ya mutu ba domin alƙur'ani ya nuna mana shi mummunan aiki in an yi an fi san ta kau da ita da kyakkyawa saboda Allah ya gaya mana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha manzon Allah ya ce duk alqur'ani ya ce wanda din yayi aiki na daya aiki ko kwara na kwarai Allah zai ninka mishi ita ya zama goma to haka nan manzon Allah yake gaya mana shi ma idan mummunan aiki ne wattabi'il hasanata sayyi'a mummunan aiki kyawun aiki kaje ta goge mummuna wannan shine halin annabi Muhammad wannan shine addinin annabi Muhammad wannan shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fatan Allah ya kara ma wannan gari albarka Allah ya kara masa ɗaukaka Allah ya kara masa bunƙasan arziki Allah ya kara masa ci gaba Allah ya kara masa soyayyan annabi Muhammad mu ma Allah kai mana alfarman annabi Muhammad Allah ka yalwata muku malamai maza da mata wanda za su zama fitilloli a addinin musulunci wanda za su zama alfahari ga al'ummar duniya alfarman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na gaya muku mu a wajen babban shaihin mu malamin mu yan uwa ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya na zauna ina magana akan wasu yan uwana ina cewa na san da na san yana can ma da wajen shi na tsaya muka da muka taho taro to sai ga shi babban malami dakta kusin da guda a wannan yanki Allah ya kawo muku shi wanda muna albahari da shi mun gode Allah ya dace da mu alfarman annabi Muhammad na san zai muku fiye da abin da nayi bi iznillah domin wannan gidanta ne kuma kayanta ne su kayan sayyidina rasulullahi ne الله يتأكد مو الفرمان النبي محمد الله يتأكد شلافيا الفرمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولن تكاد نام دمك فدشية تتمور في مفاتك